أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na talata daren laraba 28 da watan Rajab hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 43 wanda ya dace da ɗai da watan Maris miladiyar haihuwar annabi Isa ɗanna na Maryam idan tarihi ya inganta shekara 2022 miladiya a satin da ya gabata mun kwana a aya ta tamanin da uku a cikin wannan su faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa idh akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun yau za mu tashi aya ta tamanin da hudu sai Allah ya ce Allah ya ce wa id akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun Allah ya ce wa id akhadna mithaqakum ku tuna ku yahudawa lokacin da musu Allah subhanahu wata'ala muka riki mithaqakum alkawalinku alkawali tsakanin Allah da ku wani alkawali ne Allah ce la tasfikuna dima'akum kad ku kuskura ku zubda jininku wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kuma kad ku kuskura ku fitar da kawunanku daga cikin gidajen ku thumma aqrartum wa antum tashhadun sannan kuka tabbatar da wannan alƙawalin kuna masu shaida akan alƙawali tsakaninku da Allah subhanahu wataala Allah ya ce wa Yahudawa wa'iz ku ambata ku tuna lokacin da musu Allah subhanahu wataala muka yarjejeniya alƙawali tsakanin ku banu Isra'il da kuma Allah subhanahu wataala akan duk yadda al'amarin rayuwa ya kasance kad ku kuskura ku zubda jini a doron ƙasa domin zub da jini babban musiba ce a rayuwa ubangi subhanahu wata'ala ya tsani a zub da jini a duniya da wannan ne mala'iku suka tambaye Allah cewa za ka sanya a doron ƙasa wa'inda za su dibga zub da jini Allah ce na sa abin da ba ku sani ba to zub da jini musiba ce shasa annabin Allah annabi Muhammad ya ce farkon abin da Allah zai fara hisabi a kansa za a fara hukunci shine akan jini da aka zub da a rayuwa wallahi duk wanda aka kashe ba bisa ka'ida ba ba da haƙƙi ba zai zo gaban Allah subhanahu wata'ala da jininsa ya ce ya Allah ka tambaye wanda ya kashe ni mene masa ya kashe ni a rayuwa jama'a mun fahimta duk wanda ka kashe ba bisa ka'ida ba ba bisa zalunci ba kuma ai annabi ya ce la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalasin bai halitta a zubda jinin musulmi mutum musulmi haramun ne a zubda jininsa sai in yayi abu guda uku a rayuwa muddin ba ɗaya cikin uku bane haramun ne zubda jininsa manzala ke cewa na farin annafsu bin nafsi mutum ya kashe rayuwa idan mutum ya kashe rai hukuncin sa a musunci shine kisa sannan kuma na biyu a shehu zani mutum ko kuma shehu wanda yake da aure mazinaci mutum da aure yana da mata a gida kuma yana yin zina hukunci sa za a yi masa rajamu a jihisa sai ya mutu na kuma sai manzala ya ce al-mufariqu lil jama'a wanda yake ɓance da alcikin al'umma ya rabu da tawagarsa ba shi ba al'umma yana kawo abin da ya shahirar rabuwar kan al'umma to manzo Allah ce jini shi ya halitta amma in ba haka ba annabi ce haramun ne to Allah yayi alkawli da banu Isra'il cewa la tasfikuna dima'akum kad ku zubda jininku wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kuma kad ku kuskura ku fitar da ƴan uwanku daga cikin gidajensu domin a musulunci mutum mai imani da ɗan uwansa mai imani abu guda ne shi sa shugaban halitta annabi muhammad ya ce maslul mu'min fi tawadduhim wa tarahimihim wa tawasulihim ka mathal jasadin wahid idan shtaka minhu udun tadalahu tada'alahu sa'irul jasadi bil bil bil bil huma mazala ke cewa misalin mummuni misalin mai imani da ƴan uwansa masu imani annabin Allah ce kamar misalin jiki ne kamar misalin jiki ne idhashtaka minhu udun idan aka ce wani bangaren jikinka ya samu rashin lafiya za ce to sauran gangan jikin za su tanye wannan gabar waton alhini da kuma shiga matsala idan kanka bai da lafiya za ka ji gaba ɗaya jiki ya ɗauki zafi gaba ɗaya jiki ba abin da ke maka daɗi haka manzalaci za ka ga shi ma ya kamu da masasara kuma wasahar da kuma watan kwana falke to Allah ya kira su kar ku fitar da junanku domin ɗan uwan juna ne almu'min lilmu'min kalbunyan ya shuddu ba'dahum ba'da musulmi mai imani da mai imani manzo Allah ce kamar mi kamar birgi ne sashen su yana karfafa sashi a musulunci musulmi dan uwan musulmi ne jama'a mun fahimta dan uwan musulmi ne bal ma zumunta ta addini wallahi ta fi matsayi gun Allah subhanahu wa ta'ala a kan zumunta ta jini a rayuwa shi ne Allah ce wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kad ku kuskura ku fitar da ƴan uwanku kawunanku daga cikin gidajenku summa aqarartum sannan suka tabbatar da alkawalin cewa Allah mun ji alkawalin kuma mun doka Allah ce wa antum tashhaduna kuna masu shaida akan an yi alkawari da Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce thumma antum haula'i sannan kuma kukin nan ga kunan da kuke rayuwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam taqtuluna anfusakum kuna kashe kawunanku wa tukhrijuna fariqan min minkum min diyarihim kuna fitar da wata tawaga daga cikin ku daga cikin gidajensu Allah ce tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan kuna taimakawa abokanan gaba ta hanyar fitar da su ta hanyar bil ismi gun sabo sannan wal udwan da kuma ƙetare iyaka sai Allah ce wa iya atukum usara tufaduhum amma idan suka zo muku a matsayin fursunonin yaƙi Allah ce tufaduhum za ku dinga fansar su a matsayin ƴan uwa wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum alhali fitar da su daga cikin gari daga cikin gidajensu Allah ce haramun ne a kanku sai Allah ya tambaya ya ce afa tu'minuna bi ba'dil kitab yanzu ku kinnan za ku dinga yin imani da sashen littafi wa takfuruna bi ba'd ku kafirce wa sashe Allah ce fama zaja'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati dunya menene sakamakon wanda yake yin wannan daga cikin ku face kaskanci a rayuwar duniya illa khizyun fil hayati dunya sai Allah ce wa yawmul qiyamati yuraddu ila yuradduna ila ashaddil azab a ranar tashin alkiyama Allah zai mayar da su zuwa ga azaba mafi tsanani ita ce jahannama Allah ya kare mu Allah ce wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun ubangiji bai kasance ba mai rabkana akan aikin da kuka aikata Allah ce summa antum sannan ku ga kunan domin abin da ya faru zamanin shugaban halitta annabi Muhammad kafin manzon Allah ya fito ya isa garin Madina manzon Allah ya iske wa kabilu guda uku na Yahudawa cikin garin Madina abin da ya kai su Yahuda Madina sun samu labarin cewa watan annabin Allah zai zauna a wani gari tsakanin duwatsu da kuma itace sai suka gano cewa suka yi bincike sai suka gano wannan garin Madina ce wannan ya sanya kirdaran su iske annabi sai suka bar inda suke sai su koma garin Madina shi yasa manzon Allah da yazo sai ya tarar da kabila guda uku akwai akwai banu Quraiza akwai banu Qainuqa akwai banu Nadir wayannan dukkanin su Yahudawa ne amma a cikin bangaren Larabawa manzon Allah ya iske kabilar Aus kuma ya iske kabilar Khazraj wayannan kabilun guda biyu na Larabawa sun kasance ba abinda suke sai bautawa gumaka aikin su ibadatul asnam bautar gumaka ne amma kakkumanta yahudawa akwai littafin attaura a hannunsu suna karanta attaura kuma sun yi imani da attauran kuma da abin da ke cikinta wayancan larabawan sabanin su kuma mushrikai ne ba abin da suke bautawa sai mi sai gumaka to da suka zo garin madina wayancan kabilun guda biyu al-aus da kuma al-khajraj mutane ne masu yawan fada har suna yaƙi tsakanin su kusan shekara arba'in in ji wasu malumai wasu ka ce bal ma shekara ɗari ana gwamza yaƙi ba gairi ba dalili to tun mutanen garin madina wanda suke mazauna garin madina akwai bukatar su samu su yahudawan su ƙulla yarjejeniya da alaƙa da wa'annan mutanen domin kare mutuncin kansu da wannan ne banu ƙuraiza da banu nadir suka kulla yarjejeniya da kawantacceniya da da watan yahudawa eh na al-aus suka kulla kawantacceniya da dawa da al-aus su kuma banu qainuqa sai suka kulla kawantacceniya da watan ban al-khajraz wannan sai ya sanya suka samu abin da ake cewa al-hilf al-hilf shine mutun ya kulla yarjejeniya akan za a baka kariya ko kuma zaka bada kariya in bukatar hakan ta taso in kuma ka kashe wa'annan mutane da ka kunna kawantacciya da su za su ba da diya idan kuma aka kashe cikin ɗan ƙabilar ya kashe ana tattare kai ma za ka tattara in za a yaƙi za ka taimaka mu wannan ƙabilar in kai za ka yaƙa kuma za a taimaka maka to banu nazir da banu watan da banu ƙuraiza afon da banu ƙuraiza sai suka kulla kawantacciya da al'aus wannan ya sanya duk in za a tafi yaƙi to za su fito su kuma banu kairoka sai su kulla kawantacce na da watan alhazraj wannan ya sanya idan aka fito yaƙi tsakanin al'aus da alhazraj wayancan ƙabilun za su fito a yaƙi tare da su to shine Allah ce thumma antum haula'i sannan kuma ga ku ko da kuka zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam taqtuluna anfusakum kuna yaƙar junanku domin su suna yaƙi ya larabawa abinda bai taka kara ya karya ba kafin zuwa manzon Allah suna yaƙi dalilin wannan abun jama'a an taɓa wani yaƙi da ake kira yaƙin aljabis wal ghabara tsawon shekara ɗari ana gwamza yaƙi tsakanin larabawa idan ka taso ka iske ƙabila ka tana yaƙi akan abin da bai taka kara ya karya ba wai tsera aka shirya ta dawaki sukan dawaki tsakanin aljabis da alghabara sunayen dawaki ne wannan ya sanya masu macen alghabara sai suka shirya wani tarko ta yadda za a yi ita dokiyarsu ko ta yi nasara sai suka tsorata wancan dokin dalilin kawai aka ta yaƙi kawai shi kenan tsawon shekara ɗari ana zub da jini don masu aikin da suke yi ba to al'ausu su ma suna yaƙi to gabanu ƙuraiza da banu nadir suna wajen al'aus su kuma ga gabanu kainu ka'a suna tare da alhajiraz yanzu idan aka fito yaƙi duka wa'annan yahudawa ne ko to to sai su dinga gubzar juna ana suna kashe junansu to shine Allah ce sannan kuka fitar da diyawa daga cikin ku da gidajensu tazaharuna alaihim kun taimaka akan su ƴan uwanku yahudawa bil ismi ta hanyar sabo wal udwan da kuma ketar iyaka to amma idan aka kare yaki fa sai su dinga zuwa cikin kabila misalin kabilar banu quraiza sai ta je wajen kabilar al-khajraz ta fanshi ƴan uwanta suke ciki sai su fanshe su saboda a cikin littafin attaura akwai fansar ‘yan uwa shi yasa a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam a shari'ar musulunci an hana bara an hana roƙo sai akan mutane guda uku su ne musulunci mai wadawa su yi roƙo mutum na fari wanda aka sanya masa alkatib wanda aka ɗora masa kuɗi akan ya fanshi kansa yana bawa sai mai shi ya ce wani na sanya maka kuɗi miliyan biyar kafar shi kanka ka zaman toɗa to bai da miliyan biyar yanzu ya halitta a cikin al'umma musulmi a kewaya a tattara kuɗin domin ya fashi kansa jama'a mun fahimta mutum na ɗaya kenan na biyu talakan da talauci ya masa riga da wando har aka gano wani na cikin talauci da matsala wani na cikin addaba ta jarabar talauci ba shi zai zo ya ce jama'a ina fama da talauci a taimaka min ba a'a masu hankali daga cikin al'umma za su gano wane wana bukatar taimako ya kamata mu taimaka masa to sai a shiga cikin ɗan uwa a yi ajo a taimaka masa a basa ya jajari ba ya kashe ba ya jajari don ya kare mutuncin kansa mutum na uku mai kuɗin da Allah ya ba kuɗi sai kuma Allah ya jarrabe shi da salwantar kuɗin kasan abu ne wanda in aka ba da aka jaye to in ba mutum na da imani bai iya haƙura to idan mutum ya yi kuɗi yana da kuɗi kuma sai aka samu jarrabawa ya samu kariyar tattalin arziki to kuma nan akwai haƙƙi akan musulmi don a kare mutuncinsa don kuma kada ya saki hanya musulunci ya ba da damar a yi masa tattare domin a yi a tuha masa asiri kuma bayan haka bara haramun ne a musulunci wallahi duk wanda ya yi haramun shi samu za cewa man yas'alu nasa takathuran fa inna ma yas'alu jamara duk wanda yake tara hannu a bashi a bashi jama'a taimaka fi sabilillahi annabi ya ce to fa inna ma yasalu jamara yana roƙa makarsa karkashin garwashin wuta ne annabi ya ce in kaga dama ka bari in kaga dama ka ci gaba kai annabin Allah cewa yi duk mabaraci a duniya idan aka je gobe alkiyama ba tsoka ko dai a fuskar sa Allah ya kare mu wannan kaskanci ne a rayuwa to kaga tufadun kuna fansar su a fanshi mutum a matsayin ya zo fursunonin yaƙi an kama mutum a yaƙi to yanzu kuma yana matsayin yana matsayin al'asara yanzu asir yanzu idan ana son ya koma ciki sai an bada kuɗi a sake sa to Allah ya ce idan kuma su idan aka yaƙi ya kwanta sai ku zo ku bada kuɗi a fashi ƴan uwanku sai Allah ya tambaya ya ce afa tu'minuna bi ba'dil kitab yanzu ku yahudawa za ku yi imani da sashin littafi wa takfuruna bi ba'di ku kafirce masashin ai a taura an haranta zub da jini jama'a mun fahimta sannan kuma an sanya mutun ya dinga taimaka ma dan uwansa to kuma gashi ku kun zub da jini kaga sun kafirce da wannan ayar ko amma kuma sun zo suna tabbaka wata ayar kuma shine suna fansar ai uwansu sai Allah ce yanzu za ku yi wancan ku bar wannan jama'a mun fahimta shi yasa a shari'ar musulunci idan Allah ya ce kai sai ka koma zabe ka yi abin da kake so kuma ka bar abin da ba ka so to ka siffantu da siffar yahudawa Allah ya kare mu shi ne yarda da wani abu na littafin Allah da kuma kafirce mu wani abu na littafin Allah kamar misalin irin ƙasanmu Allah ya sauwaƙe rashin fa'inta da ba a gano addini ba sai aka sanya wai giya a Niger daidai take kasuwanci ne mai zaman kansa yadda ka san ana sai da shinkawa amma hau ƙwaya kuma haramun ne a Niger amma giya halalci a sida wannan bai kawantacce na da yahudanci ba jama'a bai ba an haranta an haranta sai da kwaya da ta'ammuli da kwaya amma kuma an haranta shan giya da sai da giya Allah ya kare mu sai Allah ya ce to fa ma jazaa'u man yaf'ala zalika minkum menene sakamakon wanda ke yin wannan daga cikin ku duk wanda ya kamantacce na da yahudawa Allah ce sakamakon shi ne illa khizyun fil hayati duniya zai gamu da kaskanci a rayuwar duniya Allah ya kare mu duk wanda zai yi imani da wani wani sashin ayar ya bar wani to Allah ce ba abin da zai same shi sai kaskanci a rayuwar duniya Allah ya kare mu to kuma kaskancin nan shine zai ga jarabobi inda su malamai Allah zai dinga jarabarsa zai walakanta a duniya domin ya yi dokar Allah karan tsaye illa khizyun fil hayati dunya sai Allah ce wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab sani dai a ranar tashin alkiyama Allah ce yuradduna za a mayar da su ila ashaddil azab zuwa ga azaba mafi tsananci Allah ya kare mu malamai suka ce wace irin azaba ce ashad mafi tsananin azaba suka ce shine al-khulud fi nari Allah ya kare mu tabbatuwa a cikin wuta Allah shi wa mutum bebe a ce ka tabbata cikin wuta musiba ce Allah ya kare mu to Allah ya ce a gobe alkiyama za su tabbata za a mai da su zuwa ga azaba mafi tsanani a rayuwa Allah ya kare mu sai Allah ce wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun sani dai ku sani ubangiji bai kasance mai rabkana akan abun da kuke aikatawa ba wallahi duk abun da kuke yi Allah yana ganin kuma Allah ya sa abun da kuke aikatawa duk abun da kake yi ba abun da zai faru face yana faruwa ne da ilimin Allah subhanahu wataala shi Allah ya san faruwar abun to Allah ya ce bai kasance mafi mai raukana game da abun da kuke aikatawa ba sai Allah ya ce Mm. Allah ce ula'ikan ladina shtarawul hayatar duniya bil akhira masu wannan sifar wanda suke yin imani da wani lissashin littafi su kafirce ma wani sashe Allah ce ula'ikan ladina shtarawul dalalata bil huda wa'annan sun saye shiriya sun ba da shiriya aka ba su bata Allah ya kare mu kamar kai ne kamar kai ne da kudinka na kirki da kudinka na kirki ka je kasuwa ka bayar da kudin a baka jabin kudi jama'a mun fahimta ka bada abu mai kyawu an baka mummunan abu to Allah ce sun bada shiriya a miye shiriyar shine bin dokar Allah subhanahu wataala wallahi idan kana son ka rayu cikin salama a duniya ka mutu ka je ka hadu da Allah subhanahu wataala lafiya ka zaman to kana kwatanta dokokin Allah subhanahu wataala muddin kana son haduwa da Allah lafiya to ka bi abin da Allah yake so shi sa lati fattaqullaha mastata'tum ji tsoron Allah gurgudun ikonka iya abinda zaka shi Allah ya sani amma Allah ce su masu wannan sifar yahudawa da duk wanda yayi kamantacce niya da su mutun ya ce bai shan sigari amma kuma zai sha argila jama'a me bambanci su me ya raba dambe da faɗa dan Allah bai da bambanci wai ya ce bai shan sigari amma kuma yana shan argila yo ai duka dan jimma ne da dan jimmai Allah ya kare mu kaga wannan wa'azi ne na shedan yana nuna cewa ai akwai bambanci ai duk wasu wasu guda ko to Allah ya kare mu to Allah ce duk wanda yayi wannan ya saye shari'a ne ya sayar da shari'a ne ya sayi bata Allah ya kare mu ulaika alladhina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah sun sabi rayuwar duniyan nan akan rayuwar lahira alhali ita duniya mai karewa ce duk yadda kan rayu a duniyan nan wallahi wataran sai an waye gani babu ka a cikin wannan rayuwar لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي da duniya mutum na samun zama a duniya da mun Allah ya zauna sallallahu alaihi wasallam amma karewa take shi sallah ce kalla bal tu'thiruna alhayata ad-dunya kun zabi rayuwar duniya kalla bal tuhibbuna al-ajila me gaggawa kuke bukata dalili ita ce mutum yake gani a zahiri rayuwa ga tanan clear amma lahiran abu ne wanda ke shaunin gaibi ba wanda ya je ballantana ya ba da labari to shine Allah ya ce sun sayar da duniya lahira su da duniya a ce mutum ya ba da lahira abinda Allah ya tanada maka a aljanna ka bada shi a baka rayuwar duniya ai ka samu hasara wallahi sahabban annabi Muhammad sun kasance bayan rasuwar manzan Allah Allah ya musu buɗi wasu daga ciki lokacin suna talakawa mutum ya ci mai kyau ya sha mai kyau ya hau abun kwarai ya sa tufafi na alfarma sai kaga sahabi ya fashe da kuka a tambaye shi wani lafiya ya ce ina jin tsoron abin da Allah ya tanada mana na alkiyama ne Allah ya ba mu duniyan nan mu yanzu in mutum ma bai samu gani yake Allah ya rena shi ya walakantar da shi amma sahabai suna taka tsantsar saboda duk wahada zaka sha wallahi sha ta a duniya duk kokarin ka more a lahira ka wahala a duniyan nan dai bakinta ne duniya duk mai karewa ce amma lahira in an tafi an tafi ne wallahi duk abin da kake fama da shi a duniya wallahi mai karewa ne idan rashin lafiya Allah ya jarrabe ka wata ran sai an waye gari ko ya kai ka ko ka kai sa ko ka warke ko kuma ya ajalin ka ba an kare ba in talauci ne ma haka ne in wadata ce haka ne kuma mi haka ne amma in aka je alkiyama Allah ya sauwake in ka samu dacewa wallahi ka dace ne har abada in kuma ka taɓe kuma taɓewa ce har abada Allah ya kare mu to Allah ce sun sayar da lahirarsu ga duniya sun ba da lahira aka ba su duniya wannan sun kai wawaye na gidan gaba da aka Allah ce fala yu khaffafu anhumul azab ba za a daga musu kaha wajen yin azaba ba fala yu khaffafu anhumul azab Allah ba zai sassauta musu azaba ba ba za a yi wani lokaci ba a jahannama da mala'iku za su kai hutu a jahannam ba a gare mu a jahannam mala'iku ba su ta yajin aiki a jihannan babu hutu babu weekend a jihannan babu weekend duk wanda ya shiga wallahi ya shiga ne Allah ya sauwake jibga mai kashi za a dinga yi summun bukumun umurin fahim la yarji'un mala'ikun ba sa ji ba sa gani kawai jibga ma kashi za a yi kuma Allah ce la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun in Allah ya ce su yi wallahi suna yi kuma in Allah ya ce su bari su bari suke yi amma ba sa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ce fala yukhaffafu anhumul azab ba za a rangwanta musu ba wata azaba a gobe alkiyama sai Allah ce wala hum yunsaruna kuma ba wanda zai je ya ciki su gaban Allah subhanahu wataala jama'a mun fahimta domin akwai ceto gaban Allah subhanahu wataala ababe da yawa za su ceto na daga cikin abin da za su ceto a gobe alkiyama alqur'ani mai girma alqur'ani zai ceton masu karanta shi jama'a wallahi mu riƙe alƙur'ani mai girma mutu karantawa haka annabi ce iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti shafi'an li ashabihi yawm al-qiyama ku karanta alƙur'ani alƙur'ani zai cece masu karanta shi daga cikin alƙur'ani ma akwai wasu surori na musamman da za su nemi ceto gaban Allah irin su Baqara da Ali Imran duk wanda ke karanta Baqara da Ali Imran tsawon kwana uku manzon Allah ya ce idan aka je kiyama za su ne cece su zuwa aljanna daga ciki kuma akwai ɗa na gari ɗanka ka tarbiyyantar da shi ya zama to ya haddace alƙur'ani kai ko baka haddace ba in ɗanka ya haddace to dalilin hadda alƙur'ani mai girma mutum saba'in za a ba shi damar ya kai aljanna akwai shahidi wanda mutu wajen yaƙi wanda ya shahada shi ma za a ba shi damar ya ceci mutane akwai mashi ceton annabawa akwai ceton mala'iku amma duka wa'annan masu ceton wa sai Allah ya ba su ordu sai Allah ya ba su dama ba wanda ya isa ya je gaban Allah ya ceto Allah ya ba shi dama ba sannan kuma wanda za a ceton sai Allah ya yarda shi to su wannan Allah gari da su balantana a cece su shi yasa ai akwai mutanen da za a zo za a sha za a zo wajen al-khawd ruwan al-kausar za a sha annabi ya ga mala'iku na kore wasu tawaga daga cikin tawagar annabi Muhammad sai ya ce ku kale su ummati ummati su ce ina wayannan sun ai baddalu wa ghayyaru min ba'dik sun zo da wani addini bayan ka sun canza sai a dinga korarsu Allah ya kare mu Allah ya kare mu shi yasa ba wata musiba a rayuwa kamar ka kirkiro wani abu ka sanya cikin addini ka ce Allah ya ce Allah bai ce ba ka shiga uku wallahi to Allah ce wala hum yunsaruna ba wanda zai je gaban Allah ya buga gaba ya ce wannan namu ne Allah ya ba mu ceton sa babu Allah ya ce wala hum yunsaruna inji Allah ba wanda zai cece su gaban Allah subhanahu wataala ka san ko Allah ya ire ko in Allah ya kama mutum to wallahi Allah kamun Allah mai tsanani ne Allah ya kare mu sai Allah ya ce ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون Allah ya ce walaqad ataina Musa alkitab hakikan mun baiwa annabin Allah annabi Musa littafi wani littafi ne Allah ya baiwa annabi Musa shine at-taura Allah ya baiwa annabi Musa littafin at-taura Allah ya ce wa qaffaina min ba'dihi bir-rusul sai muka bi yadda manzanni bayan annabi Musa ma'ana bayan annabi Musa ya shude sai kuma aka yi wasu manzanni wanda ba shi ba jama'a mun fahimta Allah ya ce mun baiwa annabi Musa at-taura annabi Musa annabin Allah na cikin ulul azmi minar rusul annabawa guda biyar da suka fi kowa daraja a cikin annabawa annabi guda biyar ne daga take akwai annabin Allah annabi Musa kuma annabi Musa shine annabin da ak- Allah ya fi yawaita kiransa a cikin alkur'ani mai girma kusan sai da Allah ya kira mu- kalm- sunan Musa cikin Qur'ani so 136 Allah yana cewa mu ya Musa Musa kalmar Musa sai ta zo a Qur'ani so 36 kadibi duka duka annabi Muhammad so hudu aka kira shi a Qur'ani mai girma banu Isra'il kuma Yahudawa kusan 86 su ma ana kiransu saboda sun yi jayayya da annabawan Allah shi ne Allah ce wala kad atayna Musa alkitab hakika mun baiwa annabi Musa littafi shine na at-taura wa qaffayna min ba'dihi bir rusul Allah ce muka biye wa annabi Musa bayan sa da manzanni sai Allah ce wa atayna Isa ibn Maryam albayinat muka baiwa annabi Isa dan na Maryam hujjoji kaga nan zikrul khas ba'da al'am inji malaman balaga sai da aka ambaci manzanni kaga annabi isa manzo ne kuma manzo bane kuma sai Allah ya keɓance shi don an namka cewa mai daraja ne shi ma na daga cikin falala da baiwa da Allah zai wa mutum a rayuwa a bashi annabta a rayuwa to shi an bashi annabta kuma an bashi manzanci kuma shi ne tarihin duniya gaba ɗaya tun farko har ƙarshe wanda za a aiwa bai da uba shi bai da mahaifi kun fayyar kunu kenan ko kuma gashi annabi mahaifiyarsa siddiqa ce inji Allah wa ummuhu siddiqa annabi Musa ba annabi Isa ba karamin annabi bane kuma Allah ya bashi albayyinat hujjoji daga cikin abin da Allah ya baiwa annabi Isa annabi Isa zai kwaba laka ya tsuntsu kuma ta tashi tana fira wannan hujja ce ko ba hujja bace annabi Isa zai iske mutum matacce ya tada shi da izinin Allah subhanahu wataala ya ga mutum da makauta ya warkar da shi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mutum kuturu ko kuma watan da wani rashin lafiya ya maka addu'a da izinin Allah sai ka warki ai wannan baiwa ce shi yasa suka ce ai wannan dan Allah ne suka ce gashi an aihe shi ba uba sannan kuma gashi yana tada matattu ai wannan aikin Allah ne to sai Allah ce laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalasa sun kafirta to Allah ce muka bai wa annabi Isa watan albayinat hujjoji ay al-ayat al-wadihat kowane annabi daga cikin annabawan Allah sai da Allah ya turo shi tare da mu'jiza na daga cikin mu'jiza ta shugaban halitta annabi Muhammad wannan alqur'ani da muke karantawa dare da rana dukkanin littafan da aka gaba suka gabata sun yi da aiki amma alqur'ani sai an tashi kiyama yana aiki kuma annabi yawo manzon Allah mu'jizoji da yawa na daga ciki mujiza da Allah ya mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah girgije yana masa una girgije ya manzon Allah una tun kakin a bashi annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani kafiri cikin daji annabi ya masa wa'azi ya musulunta sai ya ki yarda yace annabi ya ce me kake so a nuna maka dan ka yarda kada annabi ya ga bai ganewa sai ai mai tikiri da muzu annabi ya ce me kaga wancan itacen yace kware da gaske je ka ce mai annabi yana kiransa ya je bai musu ba sai je ya ce wa itaciya annabi na kiranki sai ta taso da kanta ta zumbucike ta zo wajen shugaban halitta ya tambe ta niwaye ta ce an ta rasulullah annabi ya ce mai ya kana da ja ya ce wallahi ban da ja nan yin musulinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi manzo Allah minbari a Madina sahabbai sun ji kukan dutsen da kututturan dabinan da manzo Allah yake hawa yana hudu ba ga yana kuka Madina kowa ya ji kukan sa kututturan dabina yana kuka garin Madina ga Abdullahi dan Mas'ud ko dan Abbas ce na san wani dutse da in annabi ya biya na manzon Allah sallama dutse in ya biya ci assalamu alayka ya nabi Allah wannan duka mu'iza ce to Allah ya bayi abin da aka yi annabi Musa annabi Isa shi an bashi tashi mu'iza daban sai ce wa ayyadnahu bi ruhil qudus kuma muka karfafa sa da ruhi mai tsarkakakke shine malaika jibril Allah ce muka karfafa shi da wa da malaika jibril sai Allah ce afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum yanzu ku yahudawa duk lokacin da manzo ya zo muku abinda yake karantarwa ya sha bamban da abinda zuciyarku yake so san ranku sai ku gi girman kai ka san wani duk da za a yi masa wa'azi idan ba a gai abin da yake bukata to gani yake wa'azi biyi ba gani so yake kawai kawai a faɗi abin da ransa yake so shi kuma duk duniya idan kana son ka tsira ka yi ƙoƙari ka dinga faɗa da son zuciyarka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi garantin aljanna duk wanda yake faɗa da zuciyarsa Allah ce wa amma man khafa maqama rabbihi أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى fa innal jannata فإن الجنة هي المأوى Allah ce wa amma man khafa maqama rabbih amma kaga wanda yake jin tsoron haduwa da ubangijinsa ya tuna cewa zai hadu da Allah ranar da bai da ko dala zai zo tsirara gaban Allah ga siradi ga aljanna ga wacece sannan wani han nafsa anil hawa ya su kuma zu ya hana zuciyarsa kan bin son ransa ai jama'a kowanne daga cikinmu inna nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbi zuciyarka tana umarninka da aikin sabon Allah wallahi duk duniya ba wanda bai iya iya shege ba ko ba ka bane ba wanda bai iya sabon Allah ba ba wanda bai shawara ya abun nan sai wanda Allah ya kare to ita zuciya fada ake da ita idan ka iya zuciyarka to ka tsira a rayuwa idan ka iya zuciyarka a rayuwa wallahi ka tsira Allah ya datar da mu to Allah ce afa kullama ja'akum rasul yanzu duk lokacin da wani manzo ya zo muku bima la tahwa anfusukum da abunda bai yi daidai da son ranku ba istakbartum sai ku ka girman kai fa fariqan kadzabtum wasu daga cikin ku Allah ce kadzabtum kuna ƙaryatawa ku ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wataala daga cikin ƙaryata ayar Allah shine kin aiki da abinda Allah ya ce kai sai Allah ce wa fali- wa fariqan taqtuluna kuma kuna kashe diyawa wasu daga cikin ku wasu diyawa suna kashewa dan sun kashe annabawan Allah kai hatta annabi Muhammad Yahudawa dan ka san ba Yahudan mutum dan duniya ne su ne silar rasuwar shugaban halitta kaga masu jajayen turar kuna na Yahudawa wallahi ba mutanen albarka bane duk inda ka gansu to ba ba su bukatar zaman lafiya kuma ba za a taba zaman lafiya matukar akwai su ba ka dibi tarihin manzon Allah shekara sha uku a makka babu munafiki ba a taɓa samun munafiki a makka ba sai da annabi ya shekara sha uku ana addini amma daga radda manzon Allah ya shigo garin madina turran nan aka fara samun matsala yahudawa annabi kwanta rashin lafiya da manzon Allah ya yi dalilin sharrin yahudawa ne ai maliku sun kawo manzon Allah wata ba yahudiya da, da, da, da, da sammu sumu a- sammu a ciki wani sahabin da ya ci ai mutuwa ya yi amma annabi da ya ci abin bai yi tasiri a kansa ba sai da manzo Allah ya yi ya ɗauki ɗan tsawon kwanaki zuwa shekara uku da wani abu haka aka kamo ta manzo ce misa kike wannan ta ce in kai annabi ne ba za ka mutu ba amma in ba annabi ne za mu huta manzo Allah sai ce a kale ta amma lokacin da wancan mutumin ya mutu sahabin sai annabi ya ce a kashe ta da ba annan nafsa bin nafs in ka kashe mutum za a kashe ka to Allah ce kuma kuna kashe wasu daga ciki Allah ya kare mu sai Allah ya ce وقالوا قلوبنا غلف mm.
بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون Allah ya ce wa qalu qulubuna gulf kakanni su su wa'anda suke zaune tare da manzon Allah a garin Madina su banu Quraiza banu Qainuqa da banu Nadir suka ce wa annabawan farko da suke zamani da su qulubuna gulf mai mu zukatan mu ba sa fahimtar abin da kuke faɗi zuciyar mu ta yi dan rauni zuciyar mu ta'ala ce fi akinna suka ce ma- suka ce musu muna cikin wani rudani mun kasa bambantawa ba mu ganewa sai Allah ce matsalar ba ta ganewa ba ce balla anahumullah sani dai Allah ya tsine musu Allah ya sauwake tsinuwar Allah musiba ce malai suka ce miye tsinuwar Allah shine albu'd wa tardu ar rahmatihi Allah ya nisantar da mutum daga rahamarsa shine tsinuwar Allah kenan ibn al-qayyim al-jawzi alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin littafinsa ad-da'u wad-dawa liman sa'ala an jaw- a- a- addawa adda'u waddawa sai da ya joro kusan mutum 82 wanda Allah ya tsine ma hadisan da annabi ke cewa la'ana Allahu kaza la'ana Allahu kaza daga ciki ya jero hadisin wanda a- annabi ke cewa la'ana Allahu alwasila wal mawsula ko Allah ya tsine wadda- wadda ta ƙara gashi da wadda aka ƙara ma wannan cikin mata ko Allah ya ya kawo hadisin cewa la'anallahu man atal bahima duk wanda yayi zo ma dabba Allah ya tsine masa ya kawo hadisin cewa Allah ya tsine ma duk wanda yake kamantacceniya da mata ɗan daudu kenan ko Allah ya tsine musu ya kawo hadisin cewa kuma waton duk wanda ya zuzzura mace ta rabu da mijinta to shi ma Allah ya tsine mai ibn al-qayyim ya kawo hadisin cewa duk wanda eh, duk wanda yake abun nan yake da suna duk wanda yake mushriya Allah ya tsine masa wanda ta yi mushriya da wanda aka yi mata ita ma za shiga cikin tsinuwar Allah da kuma al-muhallil wal muhallil lahu da wanda zai saki mata aurensu ya kare ya ce wani aura kwana bi karbu da ita auren kashin wuta da wanda ya aura da wanda ya ba da shawara a aura duk Allah ya tsine musu albarka to suka ce zuciyarmu suna cikin rashin lafiya na mi wato na bas na rashin fahimta Allah ce balla anahumullahu bi kufrihim dalilin kafirci Allah ya tsine musu to sabon Allah na jayo Allah ya tsine wa mutum a rayuwa sabon Allah yana jayo Allah ya tsine maka to idan Allah ya tsine wa mutum kuma jama'a wa zai sa maka albarka ta zauna babu sai Allah ce faqalilan ma yu'minu ai kadan ne suke yin imani ko kuma faqalilan ma yu'minu kadan ne masu imani daga cikin su sai Allah ya ce ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم mm.
مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به mm.
فلعنة الله على الكافرين
Allah ya ce walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum lokacin da littafi kitabun sai ya zo a siga ta nakira domin an abun mai girma ne Allah ya ce walamma ja'ahum lokacin da wani irin littafi ya zo musu mai girma shine alqur'ani ko min indillahi daga wajen Allah subhanahu wataala musaddiqun lima ma'ahum yana gaskata abin da yake tare da su na mi na at-taura ai alqur'ani yana gaskata at-taura to Allah ce walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl kafin zawa wannan littafin da kuma wannan annabin yastaftihuna alal ladina kafaru suna neman nasara akan wayansu kafirta suna cewa ya Allah ka taimake mu da turo annabi dan mu yaki mushrikai su suwa yahudawa addu'a suke yi yastaftihuna alal ladina kafaru suna cewa ya Allah ka taimaka muna da hanyar turo annabi don mu yaƙi kafirai mu yaƙi mushrikai amma falamma ja'ahum ma arafu bihi ko ma arafu kafaru bihi lokacin da abinda suka sani na annabi yazo musu lokacin da manzon Allah yazo da kuma alqur'ani aka turo al- alqur'ani Allah ya ce kafaru sai su kafirci ba don komi ba sai don keta da zalunci don hasada daga wajensu suna ƙetar don me Allah ya sanya annabi daga cikin larabawa ina ma a turo annabi mai zama mutu daga cikin yahudawan tun da dama an ta turo yahudawa to ina ma Allah bai turo daga ciki ba dalilin rashin kafirci rashin yin iman su kenan Allah ce falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi lokacin da manzon Allah ya zo da kuma alqur'ani sai suka kafirce wa annabin Allah annabi Muhammad suka ƙi yin imani da alqur'ani salati fala'natullahi alal kafirin tsinuwar Allah ta tabbata akan kafirai Allah ya kare mu Allah ya nisantar da kafirai daga rahamarsa yahudawa Allah ce tsinuwa ta tabbata akan su sai Allah ya ce
بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله mm, أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين Allah ya ce bi isa mashtaro bihi anfusahum tir da abin da kawunan su ya saya musu tin tir da abin da suka saye wa kawunan su su yahudawa an yakfuru bima anzalallah ta kaka Allah ce za su kafirce da abin da Allah ya saukar ai sun san da manzon Allah bai iya rubutu ba shi yasa daga cikin hikima yadda muka faɗa Allah ya sanya annabin Allah bai iya rubutu ba kuma bai iya karantawa ummi da annabi ya iya rubutu to da sun ce manzo Allah ya rubuta kayansa amma sai Allah ya san- ya sanya shi ummi bai iya rubuta bai iya karanta ba to Allah ce tir da abun da suka sayar wa kawunan su suka sayar da kawunan su da kafircewa ayoyin Allah subhanahu wataala ba dan kuma ba an an yunzilallah an yakfuru bima anzalallah ta yaya za su kafircewa abun da Allah subhanahu wataala ya sabkar baghyan dan dai hasada da keta dan hasada an yunzila Allah min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi wai dan mi Allah zai saukar da falalarsa akan wanda shi Allah ya ga dama daga cikin bayunsa su ba su so ba annabi ya zamanto cikin larabawa sun zo ya zamanto cikin cikin yahudawa ba dan komi ba sai dan mi sai dan hasada shi yasa wallahi hasada musiba ce ka iya kanka ka roki Allah ya kare ka da hasada amma kun ga hasada manzo Allah ce ka shaida mu da hasada domin hasada tana canya aikin ɗan annabi Adam ka ta cin ka ta aiki amma dalilin hasada to sai wannan aikin ya lalace hasada musiba ce Allah ya kare mu da hasada Allah kai mun awon gaba da hasada daga zuciyoyinmu da kuma yanzu hasada ta zamanto wata riga wadda kusan kowa ma ya sanya sai wanda Allah ya kare kaga mutum uwa ɗai uba ɗai abin alkhairi ya samu ɗan wasu yana jin bakin ciki hasada ta fara shiga Allah ya kare mu to Allah ce dan hasada to me ya faru sai Allah ce fa ba'u bi ghadbin min Allah eh, fa ba'u bi ghadbin ala ghadab sai suka suka wayi gari da hushin Allah subhanahu wataala Allah yana hushi da su ala ghadbin akan hushi da Allah ya yi da su can baya dan sun bota wa dan gumki ko eh dan dan ala- dan dan ja- eh, dan dan sa dan maraki to sai Allah ta suka waye gari cikin hushi akan hushi a ce Allah na hushi da kai ai ka shiga tara wallahi tara so tara ma malam duk duniya kowa ya kika inda Allah zai soka duk duniya kowa ya kika inda Allah zai soka amma kada ka kuskura kuma ka sayu soyayyar mutane Allah yana kinka a rayuwa shi idan Allah ya soka ka nemi soyayyar Allah a farin idan Allah ya soka wallahi Allah ne zai cusanya wa mutane sonka shugaban halitta annabi Muhammad yake cewa idan idan Allah ya so bawa idan Allah ya soka malam magana ce mai girma a ce Allah yana sonka yanzu ɗauki misali a ce shugaban ƙasar Niger sai ya zo tawa an taru an tarbe shi a hilin jirgi sai ya kira sunanka ya ce jama'a kun ga wanan aran nan ina son shi don Allah ya zaka ji ai zaka dinga jin kowa ma zai so ya do selfie da kai wallahi eh saboda shugaban kasa ya ce na son ka to Allah in ya so ka in Allah ya so ka sai Allah ya kira mala'ika jibril sai ya ce ya jibrilu inni uhibbu fulanan fa ahibbihi mala'ika jibril kaga wane Allah zai kira sunanka direct kaga wane wuri kaza gari kaza unguwa kaza ni Allah ina son shi mala'ika kai ma ka so shi mala'ika ce sai in ji ni ma ina son sa sai Allah ce bata tsaya a dan ba mala'ika je kai shela cikin sammai guda bakwai ka gaya musu cewa Allah yana son wani dan wani kowanne mala'ika ya so shi mala'ika ce sai ya je ya leƙa a sama gaba ɗaya sai ya shela ya ce Allah yana son wa da kowa ya so sa sai su suna son su sai Allah ce abin bai wadatar ba har yanzu ke mala'ika a sanya soyayyar bawa na a cikin ƙasa sai ka ji kana son shi kaga mutum bai taɓa baka ko dala ba amma yana birga ka kana son shi to Allah ya so mu Allah ya so mu to in Allah ya ƙi ka malam kuma ka samu ƙiyya kenan har abada Allah ya kare mu duk wanda zai so ka wallahi ba za ka yi huji- hurin jini wajen Allah ba to Allah ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadab sai suka juta suka wayi gari cikin hushi akan hushi Allah ce walil kafirina azabun muhin kafirai suna da azaba ta walakanci Allah ya kare mu sifar azaba su Allah ya ce muhinun walakantacciyar azaba walakantacciyar azaba Allah zai musu Allah ya kare mu sai Allah ya ce وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا mm.
قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم Mm. Allah ya ce wa idza qila lahum idan aka ce da su kafir yahudawan aminu bima anzalallah ku yi imani da abinda Allah ya saukar na alqur'ani mai girma ku gaskata alqur'ani ku yi aiki da alqur'ani qalu saste nu'minu bima unzila ilaina ko alaina nu'minu nu'minu bima unzila alaina za mu yi imani ya ishe mu kawai mun yi imani da at-taura ai ba buƙatar sai mun yi imani da alƙur'anin tunda mun yi imani da attaura ta wadata shemu ba sai mun imani da alƙur'ani ba Allah ce wa yakfuruna bima wara'ahu sai su kafirce wa abinda yake bayansa bayan littafin attaura wa huwa alhaqqu musaddiqa alhali shine mafi gaskiya kuma abin gaskatawa shine gaskiya daga wajen Allah subhanahu wataala kuma abin da yake dauke da gaskiya daga wajen Allah subhanahu wataala musaddiqan lima ma'ahum yana gaskata abin da yake tare da su na inji na taura sai Allah ce manzo Allah to tambaye su qul ka ce ya annabin Allah falima taqtulun anbiya Allah in har da gaske ne ku za ku yi aiki da taura kadai to miye dalilin kashe annabawan Allah falima taqtuluna anbiya Allah bighairi haqq min qabl min qabl in kuntum mu'minin miye silar miye dalilin kashe annabawan Allah a baya kun kashe annabawan Allah in har ku masu imani ne to ba su da amsa kuma ko ba su imani da alkur'ani ba shi kuma duk littafin da za ka yi imani da shi inda ba alkur'ani ba ne to yanzu aikin banza ne shi alkur'ani shi ya haɗe komi da komi kawai ka rike alkur'ani shi yasa Allah ya fifita mu musulmi akan kowane mutane mun yarda da annabi Muhammad ko mun yarda da alkur'ani ko mun yarda da littafan baya gaba ɗaya mun imani da su sabanin kirista gunsu kawai injila yahuda kuma gunsu kawai attaura to da wani da ahlul kitabi zai yi imani annabi ce za a bashi lada biyu ga ladar bin annabin sa kuma ga ladar bin shugaban halitta annabi Muhammad to gwara ma kirista ku zo ku musulunta ku raba kanku da waƙe waƙe dimashi da rasamdi kawai addini ba asal ba addini sai sai weekend sai mutun ya ƙara amsa amsa kuɗi ya tattara wuke da kawai yazo shi ke la kawai shi wai ibada za shi Allah ya sauwake sai Allah ya ce aya ta ƙarshe ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون Allah ya ce walaqad ja'akum Musa bil bayyinat hakikan annabin Allah annabi Musa ya zo muku da hujjoji annabin Allah annabi Musa ya zo da hujjoji na daga cikin abin da annabi sa zo da shi akwai sanda ya buga sanda sa ta koma macijiya wannan mu'iza ce ko in ya sa hannunsa a har a rigarsa a wuyan rigarsa haske ke fitowa shi ma wannan mu'iza ce a banu is- a- a- a- a- a banu isra'il da kuma su kibtawa mutanen fir'auna Allah ya jarrabe su da ruwan garin sai su koma jini sai mutum ya je ya ɗibo ruwa zai sha sai ya koma jini wannan duka hujja ce don su yarda da Allah aka jarrabe su da fara aka jarrabe su da ƙeya aka jarrabe su da kwaɗi ya zo da hujjoji masu yawa amma wallahi ba su yi imani ba shi ne alcewa laƙar ja'akun musa bil ce haƙiƙan annabin Allah annabi musa ya zo da hujjoji ga su nan ƙiri kowa ya san su sun mata hastumula ijila min ba'di sannan kuka riƙi ɗan maraƙi bayan annabin Allah annabi Musa bayan ya je ganawa da Allah sai Samiru ya kawata muku ɗan maraƙi ya ce ai wannan haza ilahu kuma ilahu Musa fa nasiya ko wannan shine Allah kuma Allah annabi Musa ya manta bai gaya muku bane ka dibi wawancin banu Isra'ila wawancin Yahudawa ku da kuka je magana da Allah sai ga wani ya kawo muku ɗan maraƙi ɗan maraƙi suka riƙa suna botawa mutum ya riƙi ɗan maraƙi har yanzu kuma a duniya akwai da ake bota maraƙi ko irin indiya in ka je da wasu ɓangare na wajejen nan za a riƙi sa ana bota masa Allah ya kare mu wallahi mu gode ma Allah akan wannan ni'imar a kira sallah ka je ka yi sallah wannan ma ita kaɗai ni'ima ce azumi ya zo ka yi azumi ni'ima ce ka ga yadda musulmi suka ji baƙin ciki suka shiga damuwa tsawon dan an yi shekara ba je aikin hajji ba mutum da kuɗi ne kadibi mutum ya fidda kuɗi kusan miliyan biyu da wani abu ya zuba don da ya je ya yi ibada ai sai musulmi ko wannan ni'ima ce kuma Allah na san mu da alkhairi to Allah mun gode maka akan wannan ni'imar Allah mun gode ma akan wannan ni'imar ka dabi irin da annabawa suka so wasu daga cikin annabawa suka so ƴan uwansu musulunta dibi annabi nuhu ya iya yin sa akan ɗansa ya musulunta amma hakan bata samu ba annabi ibrahim ya wa babansa wa'azi ya so ya musulunta amma bai samu shiga musuluncin ba annabi lutu matarsa ce ho matarsa gaba ɗai ka sai wani alkhairin ma ka bi son iyalinka ko to matarsa gaba ɗaya ba ta samu musuluntar ba shugaban halitta annabi muhammad amminsa yayan babansa da ya rene sa ya girma a hannunsa ya so sa fiye da duk yadda ke so ɗansa ya masa komi na rayuwa ya taimaka masa duk da ba musulmi ba manzan Allah ya so ya musulunta amma bai musulunta ba annabi har ya shiga damuwa a kai Allah ce ka innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba yin ka bane yin Allah ne da ka muna mu Allah godiya akan wannan ni'imar ni'ima ta imani ko ni'ima ta musulunci in Allah yake musulmi Allah ya garma komi a rayuwa baka ba Allah ko dala ba abinda Allah yake bukata ka mutu ka shiga aljanna amma fa in ka ɗauko hanya to Allah ce walaƙar ja'akun musa bil bayyinati sun matakhastu mala ijila min ba'dihi wa antum zalimun Allah ce kuna masu zalunta kanku a rayuwa ai duk wanda ya riƙe bauta wani wanda ba Allah ba ko duk wanda ya riƙe wani a duniya wanda ba Allah ba to ya zalunci kansa Allah ya kare mu babban zalunci shine ka hada Allah da wani a wajen bauta ka dibi duk cikin halittar da Allah ya maka a rayuwa ba wanda ya taimaka ma Allah da wani a wajen halittar ka babu babu shi da haka ba wanda ya cancanta ka botawa da gaskiya sai wa sai Allah subhanahu wataala idan ko kai da gangancin hada Allah da wani to wallahi ka shiga uku yau duniya da muke rayuwa shirka ta zama musiba Allah ya kare mu musamman wajen mata da ƴan kasuwa kaga mata ana ganin sun fahimci addini suna ta zuwa makaranta wallahi akwai buƙatar malaman islamiyya a komo ƙasa tauhidi littafan su Muhammad bin Abdul Wahhab a sa a karantar da su a karantar da al'umma amma akwai karancin tauhidi tare da su akwai karancin tauhidi tare da su to Allah subhanahu wataala muke roƙo da ya sanya albarka a rayuwar mu ya kare mu da shirka kuma Allah muna maka godiya akan wannan ni'imar ta imani da musulunci Allah ka ƙara tabbatar da mu akan wannan kuma kashe mu akan wannan Allah subhanahu wataala muke roƙo da ya gafarta mana kurakuran mu Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo da ya sanya albarka a rayuwarmu ya sanya albarka a zuriyarmu ya sanya albarka a kasuwancinmu ya sanya albarka a ayyukanmu ya sanya albarka a iyalinmu ya sanya albarka a ƙasarmu ya kare wannan ƙasar mai albarka ya ƙara mana kwanciyar hankali zaman lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara zina da wannan ƙasar lafiya ina addu'a dan uwa malam Yahaya a satin a cikin wannan satin da ya gabata ladadin wannan masallacin Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ƙaruwa kuma sai Allah ya karbi dan to malam kai hakuri shugaban halitta yake cewa duk wanda Allah ya bai wa dan da sai kuma Allah ya karbe to Allah zai turo mala'ika ya ji mi za ya fada idan ka fadi alkhairi kai istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi fi musibati wa akhlif li khairan minha annabin Allah ya ce mala'iku za su gaya wa Allah sai Allah ce ku gida masa gida cikin aljanna to Allah ya sa a gida maka gida aljanna ta dalilin wannan wanda kuma suke ta neman ɗiyan Allah ya ba su masu albarka wanda kuma Allah ya ba Allah ya ba mu ikon tarbiyyantar da su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh